أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أذن الله أجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke tare a cikin wannan masallaci da ma waɗanda watakil suke sauraron muryoyinmu daga nesa muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna wata hiyyatuhum yau mai alƙauna hussalam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta talata wacce take yau 21 ga lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta annabin allah annabin rahma manzon allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 447 wanda yake daidai da yau tara ga lissafin maris goma ko ikon allah yau goma ga maris hijiran fiyayyen halitta a kalandar masu albashi shekara ta 2026 kuma insha Allah za mu ci gaba da tadabburin ma'anonin ayoyin alkur'ani a cikin wannan sura mai tarin albarka surata ali imrana wanda a jiya mun karkare martanin Allah madaukakin sarki ga waɗanda suke kullawa annabi isa dan maryam makirci da shi da mabiyansa domin su halaka su suna ganin sun yi haka sun huta da wa'azi da yake musu na a rike Allah guda ɗaya a matsayin abin bauta a gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce fa amman lazina kafaru saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce fa amman lazina kafaru amma waɗanda suka zama butulu suka gibin annabin mu Isa dan Maryam to tabbas fa wa'azibuhum azaban shadidan zamu dandana musu azaba mai tsananin gaske fi duniya a gidan duniya wal akhirah haka kuma a lahira wa malahum min nasirin ba su da mataimaka babu wanda zai taimake su mun tashi musu azaba a duniya za su yi rayuwa ta rashin nutsuwa domin yana daga cikin bayanan da malamai suke yi idan an ce azaba a gidan duniya ba a nufin sai ka ga mutum yana shan azaba din a zahiri akwai abubuwan da suke tabbatuwa a kansa wanda kana kallon abin kai ka san azaban yake ciki misali tunda mutum ya yi watsi da karantarwar alkur'ani ko ya yi watsi da karantarwar littattafai kutubu samawi da aka saukar daga sama dan dama duk wanda ya cikakken imani da littafin attaura da linjila to babu abin da zai yi kuma a gaba sai dai imani da littafin alkur'ani saboda in dai imanin nasa na gaskiya ne to babu yadda za a iya tafi a karkace zai dawo ne miƙe ɗoɗar a tafarkin Allah maɗaukakin sarki madaidaici kamar yadda shi annabi isa din ya gaya musu ya ce musu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratin mustaqim to in dai siratin mustaqim din mutum yake nema babu yadda za a iya saki annabi dawuda ma'ana ya rike annabi dawuda kuma ya zo ya saki annabi isa annabi dawuda da sauran annabawa da suka zo duka annabawa ne na yan bani isra'ila kuma suna wa'azi ne da littafin da yake tsawatarwa da ɗaura mutane akan hanya duk da yake shi littafin annabi dawuda zabura kenan littafi ne wanda a cikinsa babu yawancin dokoki sai dai addu'o'i da wasu abubuwa masu kama da irin wannan na tarihe-tarihe da hikayoyi a ciki ba kaman littafin a taura ta annabi musa ba ba kuma kamar littafin linjila ba ta annabi isa dan maryam sannan ba kaman uwa uba ba alkur'ani shakundum wanda shi ya game dukkanin kowanne kusan somarin littattafan baya yana cikinsa sannan kuma da ƙare-ƙare na dokoki da shari'o'i da ma hikayoyi kamar yadda wasu daga cikinsu suka su ma'ana labarurruka Allah ya ba da labarin abubuwan da suka faru ya karanto kissa domin ya wa'azantar da wannan al'umma mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wani wanda yake neman tafarkin tsira yana so ya shirya babu yadda za a yi ya rike a annabi Musa alaihi salatu wassalam yana rike da littafinsa daga baya kuma a cewa yanzu yayi watsi da littafin wannan ya zama tsohon alkawari bari ya rike sabo a ba zai haka ba za ka same shi ne mai cikakken biyayya da da'a shi yasa Allah madaukakin sarki anan ya ce fa amman lazina kafaru amma waɗanda suka zamo kafirai fa u'azibuhum azaban shadidan fid dunya azaba matsananci a duniya shine zai gagara samun kwanciyar hankali a rayuwarsa za mu ke kallon masu irin wannan abin zaka ga baya iya rayuwa sai ya sha giya misali to wannan ita kadai azaba ce saboda shi kansa ya san giyan ba amfani da take masa kawai sai dai sha ya ta maye inda kudi a jikinsa tuya zubar a hanya ko kuma ka same shi baya rayuwa sai ya je gidan karuwai ita kanta wannan azaba ce baya jin daɗin rayuwarsa sai ya je ya yi karuwanci ko ka same shi baya jin daɗin rayuwa sai ya yi caca ko kuma ka samu baya jin daɗin rayuwa sai ya je gidan me ake kiransa night clubs mu nan mun yi sa'a babu su in ka so za ka iya cewa mu yan ƙauye ne amma dai riba ne babu night clubs mu a gudu to wani baya jin daɗi tu yadda za a yi za ka samu yana da mata biyu wani amma rayuwarsa kullum in dai dare ya yi to yana night clubs mun taɓa yin taɗi da wani mutumin gaba ya ce akwai wansa direban trailer ne kuma sai ya ɗauke shi a matsayin yaro da ke yawanci yanzu ka kula najeriya mu a yau ta koma tsari na family and friends idan ma'aikacin gwamnati ne yana cikin sistem na aikin gwamnati to so yake ya ɗauko 'ya'yansa ya cibga a ciki ko da 'ya'yan sauran mutane za su yi karatu zai ta dannewa daman ɗaukan bakansi na ɗaukan aiki ba zai ɗauka ba sai ta tunkuɗa 'ya'yansa ya jawo su ya cusa a gurin to haka su ma sauran abubuwa da kake yi in mutum yana so ya ci gaba yana jan tirela sai ya ɗauko ganin sai saka su ci gaba da yi ana nan ana nan wani ganin sai sake tasowa ɗauko a saka to kanin nasa shi yake masa yaro tare da wani dan anguwansu to ana nan ana nan bayanin dai da yake min shine wan sannan yana da mata guda biyu a garin nasu a nan gabar ba zan faɗi sunan garin ba ya ce to ana nan sai ya zamo ya saki guda ɗaya ya ci gaba da zama da matansa guda ɗaya zaman mutunci matan tana girmama shi familin gidansu haka to amma in sun je suna dawowa akwai wani yanki daga tsakanin abuja kaduna yadda yan tireloli suke fakawa in an faka a gurin ana sheke aya akwai matan banza a gurin ceto wan sannan yakan tsaya a gurin a kwana shi sai kwana a mota shi kuma ya kwana a gurin dadaransa wata rana ta ce za ta canja kayan daki shine muhalli shahid za ta canja kayan daki to shi da Allah ya daura masa shiriya dalilin canja kayan dakin ta shine dalilin shiriyarsa tun a wancan lokacin a wancan shekarun ta ce abin da zai mata na canjin kayan dakin shine naira dubu ɗari za ta canja talabijin ɗinta talabijin irin wannan 14 inches mai aka ko dungu hudu ba irin wannan na bango ba lokacin ba musu za ta saka kafet za ta lissafin da ta yi gaba ɗaya zai ci naira dubu ɗari to da ya je an samu wasu matsaloli sun yi gyara a abuja an yi wane ne da suka kamo hanya kuɗin da ya riko da ɗan abin da zai yi guziri bai kai dubu ɗarin ba to don haka sai ya ɗauko dubu sittin sai ya bata nan har sun yi shiri ya ce ya ja mayafinsa ya kwanta a ranar kuma ya ce su biyu ne daga shi sai wan nasa ya je kawai sai ya ji daga baya ya zo yana masa magana wai tashi mu tafi ya ce ya yi dai sai yake gaya masa ya ce ai wance ta wuntsiya me ya taimaka ya ce ai da na je dubu ɗari ta bukata na ɗauki dubu sittin na bata sai ta ɗauki kuɗin dubu sittin ɗin ta watsa min ta ce matsiyaci ai dubu ɗari na bukata za ka bani dubu sittin ya ce sai na sunkuya na tattare kudina tana ta zagina na tattare ce kaga kudin nan mu tafi kawai suka zo ta nan suka ci suka wuce suna isa garin nasu a nan gabar da suna isa garin ya yi fakin ya ɗauki kuɗin ya baiwa ganin nasa ya ce ka je gida ka je ka ce ma wancan wannan kuɗin na bata a matar ta sake ne to almuhim da shi ne kana yin alheri wa matan banza kuma baka da mutunci a gunsu wannan shi yana daga cikin azabun shadid in a matan sai bayar dan daga ƙarshe kanin nasa yana gaya min yace daga ƙarshe matan ta yi dukkanin abin da ta saba yi bayan sun je maiduguri suna dawowa ya zo to kuma tun da an sauke lodi ne an dawo zai kwana biyu a gida kafin sai su wuce to a kwanansa na gida sai yake tambayan ta mai da me aka yi ta faɗa ya ɗau kuɗin ya fiya duk abin da aka biyo ba shi ya fiya ta yanzu ya dawo da kuɗi a jikinsa shikenan da zai tafi sai take ce masa akwai kuɗi fa dubu sittin da wani shi ƙanin nasa ke ne ya kawo sai ce a dubu sittin kuma ta ce ai wani ya kawo dubu sittin sai ya ce mata ai wannan baki ne ba ni kai eh sai ku ta faɗi ta yi sujada shukur abin da bata taba tsammani wa abunsa can kuma ga matar banza ya bata ta kuma watsa masa kuɗinsa kuma ta gaggaya masa bakakin magana to wannan yana cikin abin da ake kira wato azabun shadidan fit duniya azaba matsananciya ko dai da woma cikin shan giya ko ya da mudmin alkamr ko kuma ya tabbata cikin yin zina ko ba shi da mutunci a gurin wanda yake sanar da su ko kuma ya tabbata cikin yin caca duk abin da ya nemo yana wurin caca ko kuma dai wasu abubuwa na kayan maye ba sai lalle giya ba ta yi kwayoyi tramadol da sauransu wanda shi kawai babban burinsa shine in ya samo kuɗi ya je gidan sayar da kwaya ko wurin masu sai da wiwi to wannan yana daga cikin nau'i wato na azaba matsananciya ko kuma ya zama sai ya je night clubs wani kuma koda bai ce ba dan ta yi ce ai wasu babu night clubs din kamar irin nan wani koda bai je ba zaka samu ba zai kwanta ba sai ya kunna music music ne dan rakiyarsa na yin barci in ka taba shi zai ce cool music kenan shi cool music ana kunna shi ne idan za a yi bacci Allah ya sauka to don haka dai fa amma allazina kafaru waɗanda suka kafirce fa u'azibuhum azaban shadidan fid dunya mukan ɗanɗana musu azaba matsananciya su kasa samun sukuni a gidan duniya kuma a ranar lahira su shiga azaba da wamammiya yayin da kuma babu wanda zai shigo domin ya agaza a ba su ceto ko kuma taimake su Allah madaukakin sarki sai ya ce fa amman lazina amanu wa amilu salihati Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki sai ya ce wa amman lazina amanu kuma dama yana daga cikin usulubin alqur'ani in alqur'ani ya ciza sai ya hura in an fadi rukuni na wanda za a yi musu azaba sai kuma faɗi rukuni na wanda za a shigar da su rahaman Allah alkur'ani tun daga farko har ƙarshe haka zaka tara in ana magana yan wuta a ashabul yamin ma ashabul yamin sai a ce wa ashabul shimal ma ashabul shimal ana magana yan wuta sai a shiga da yan aljanna in an faɗi wannan sai a faɗi wancan domin dai ka gane in an daki jaki sai a koma kuma a daki taiki dan tafiyan duka da yace rayuwar duniya rayuwa ce wanda muke ciki domin jarrabawa Allah ya samu a duniya ne don ya ga waye a cikin mu zai fi yin aiki nagartacce da ya dace da karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wannan al'umma kenan su kuma yan baya da ya dace da karantarwan annabawan su to lura da wannan babu yadda za a yi mutum ya zauna a duniya karasbi yana yin abin da ransa ya ga dama dole ne sai ka zo ka yi da'a ka aikata ayyuka da suka dace da karantarwan manzannin Allah wanda kai zamani da su mu yanzu muna bin tsari ne na dokokin Allah bisa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mutum babu yadda za a yi tsira a wannan al'umma face bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma manzon Allah yake cewa babu wani wanda zai ji bayanin bayyana ta tun lokacin yana raye kenan yahudiyan aw nasarani yana matsayin ba yahude ko kuma ba nasare sannan yake imani da rifa ce wuta ce makomansa amma babban abin da zai shine imani da ni domin samun tsira sai Allah ya bashi lada riɓi biyu ladansa na farko ne yin imani da littafi da aka saukar a baya ladansa na biyu ne yin imani da littafi da aka saukar na ƙarshe shine alkur'ani yana da lada riɓi biyu amma kuma in yaki zai shiga uku har ma yake cewa lauka na musa wa isa hayyaini inda ce annabi musa da annabi isa duka suna raye a yau ma'ana suna nan a nan yadda nake zaune in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina suna nan a raye ma wasu ahun illattiba'i to babu abin da zai loce su face su bi ni su ci gaba da mini biyayya mu ci gaba da iyar da sakon Allah madaukakin sarki tare da su to bayan Allah ya faɗi butulu kafirai sai ya ce wa amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi kyawawan ayyuka fayuwaffihim ujurahum Allah zai ba su sakamakon su su ma a nan duniya da lahira duk da Allah bai faɗi hakan ba amma haka haka manufan ayan take domin akwai wasu ayoyi da suka bayyana da haka wa amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi kyawawan ayyuka fayuwaffihim ujurahum za a cika musu ladan su na aiki wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son mutane waɗanda suke azzalimai dan haka babban zalunci kuma shine kafirci kamar yadda yace wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai inji Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yakan baiwa mai imani sakamakon aikinsa wani bangare daga ciki a nan gidan duniya sannan kuma ya tara masa ya jibge masa tsibi na sakamakon a ranar lahira har ma mai imani zai ci jiyatsa ya ga ganan ladar da aka bashi na sakamakon ayyukansa na alheri da ya a duniya sai ci jiyatsa ya ce ina ma da ya ninninka irin wannan aikin da ya bashi wannan sakamako a ranar lahira shi yasa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'minun sai ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna bi ma'ana man amila salihan duk wanda yake kyakkyawan aiki a nan duniya min zakarin namiji ne au unfa ko mace sai Allah ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu sa shi rayuwa a gidan duniya rayuwa daddada wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun za mu ba su sakamakon ayyukan su a ranar lahira da mafi kyawun aikin da suka aikata a gidan duniya to kaga kenan a baya dan wuta ko kafirai wanda suka yi watsi da karantarwar Allah madaukakin sarki Allah zai ba su azaba matsananci a gidan duniya sannan su wuce ranar lahira su shiga azaba mai radadi shi ko mutumin kirki Allah zai ba shi sakamako a nan gidan duniya ya yi rayuwa mai daɗi ta yadda misali kamar yadda kullum malamai suke faɗa duk wanda ya yi imani da kaddara to zai biya ka ga yana jin haushin wani abin da ya faru da shi wanda ya yi imani da cewa ana rayuwa bayan mutuwa zai biya ka ga yana ɗaga hankalinsa matuka akan cuta da wani ya masa idan wani ya cuce ka kana ganin cewa baka da tudun dafawa akwai irin cutan da ake wanda zaka ga ko kotu ka kai kai ne mai gaskiya amma ko ba za ka iya kwace kanka ba ƙarshe kai ne da gaskiyan kuma kai za kuma ana hukuntawa to irin wannan sai mutum ya ce Allah ya isa to babu shakka duk wanda ya ce Allah ya isa akan hakkinsa da in ya ce zai bi zai sha bakar wahala kuma hakkin ba zai fito ba Allah madaukakin sarki zai bashi sakamako mai kyau wani ma za ka ga ba zai ma yi attempting kaiwa garan ba tunda ya san ko ya je ba zai yi nasara ba sai ya haƙuri ya ce to wannan a duniya kan an ha'ince ni ko ba ni da wani tudun dafawa Allah kai ne madogarata Allah kai mini sakamako kamar yadda wani malami yake fada a nan cikin garin Bauchi wani ne ya je ya samu wani da matansa suna lalata shikenan da ya gansu ya gansu fa sai ya ce amma alhajuwa ne ya faɗi sunan mutum kai ne yanzu ka zo kake min haka wanda kai Allah ya hore maka rufin asiri kana da arziki kowane irin mace kake bukata kana da kuɗin da zaka je ka aure ta ko ina ne amma ka rasa yadda zaka yi sai matan aure zaka nema ce to tsakani na da kai Allah ya isa ita ko matan ya ce to ki tafi gidanku na sake ki bai faɗa kuma kowa ba wannan labarin Ahmad Tijjani Yusuf Burumtun shi yake shi yake faɗansa ya ma san mutumin da abin ya faru da shi ne bai faɗi sunan mutum ba yadda ne bayanin nan haka ya faɗa to daga ƙarshe shi wannan alhaji sai da ya zo ya galgalce ya makance kuma ya mutuwa wani irin mummunan mutuwa ita ko matan ita ma haka ta dinga yawo tana gararan ba daga ƙarshe ita ma ta mutu sai to wannan babu abin da zamu ce sai dai Allah ya musu sakamako daidai da irin nasu aiki to kaga aiki mai kyau idan mutum yayi zai tarar da sakamako haka mummuna to sakamakon ayyuka masu kyau hayatan tayyiba babu yadda za a yi ka zauna a gidan duniya matukan ka yi imani kana aiki na kwarai sannan kuma ka samu ka fada cikin mutanen da suke zuwa gurin bokaye domin neman ta yaya za a kai arziki ta hanya gajeriya babu shortcut na yin arziki duk wanda kaga yana da kuɗi ka bincika wa halhalun da ya sha da ɗawainiya da ya ta fama da ita kafin kuɗin da kake kallo a hannunsa suka taru da kuɗi da ilimi da duk wani abin da kake tunani da ake kallo a matsayin tarin dukiya ko tarin arziki a gidan duniya to ka bincika ko mai ilimi ka gani to ka bincika ka ga kolanta nawa yayi bulala nawa aka masa a makaranta kafin ya haddace basin mi'ara misali ya shiga babbaku ya gama ya shiga farfaru ya yi nisa tun bai iya hada baki ba ya iya ya iya sura ɗaya karama gajeriya yana nisa har ya iya alamtar kaifa zuwa ƙasa wanda a nan ne ake cire yawancin mata a makaranta sai a ce sun samu na sallah wanda kuma kuskure ne mace da namiji a fage na haddan alkur'ani duka ɗaya so ake kowa a cikin mai haddace amma ba haddace ba ce kaso mai tsoka a ciki an haddace to yanzu dai mun ci gaba ta yadda ana ɗaukan yara da dama ana sa su a makarantu har ma sukan je su yi gasan karatun alkur'ani domin ƙara zaburar da su wurin yin karatu an taɓa yi a nan jihar bauchi wata 'yar damban ita ce ta zo na ɗaya kuma ta ɗauko kyautar motar da ta dawo to kaga dai ko ba komai a wannan janibin an ci gaba ba a dakatar da mata karatu daga alamtar kai ba ba iya na sallah ake bukata ba haddan ake bukata ta yiwu da ma tafsiri in mace za ta iya yi wa 'yan uwanta mata za a so a samu wannan a dunkule dai idan mutumin kirki ya aiki na kwarai a gidan duniya Allah yana ba shi riba biyu ne a gidan duniya rayuwa da dada ta yadda baya jin haushin kowa kullum yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana baya jin cewa wai wani zai iya masa wani abu saboda shi mutumin kirki ne rayuwarsa ta kasance kyakkyawiya baya tunanin wani yana iya cutar da shi kamar yadda kuma baya jin ciwon wani yana iya azurta shi ko kuma ya sama masa wani abin da Allah madaukakin sarki bai bashi ba wannan shi ita yake kira hayatun tayyiba wato kwarai da gaske kuma zai zamo Allah madaukakin sarki sai ya sanya masa kwarjini da mutunci a idan sauran jama'a duk wani mutum sai kaga yana kaunansa saboda halayensa da ɗabi'unsa na kirki kamar yadda Hausawa suke cewa na gari
ko mutum banza ne ce ai wani kai ba haka
kuma ko da wurin irinsu ya je sai ta mamaki shi wani kuma zai kawo kana an taɓa mana sata a makaranta shi kenan sai a ƙa'ida dole za ka je ka yi rahoto 'yan sanda in sai na je police station da farko na fara da wurin dss na gama na je wurin civil defense na gaya musu na je na samu commander umar na jana na gaya masa na wuce police station na je na faɗa shi kenan sai dpo ya ce mutu yanzu bari haɗa ka da wani mutumi na dan suspect ɗin yana zama a cikin kasuwa ke su 'yan sanda mutanen su ne dama ya haɗo ne da wani muka tafi akan mashin ɗina muka ce sai muka yi fakin mashin ɗin a bakin kasuwa muka shiga mun shiga sai su mutanen cikin wurin da suka taso ya malam ya malam me ya kawo ka wurin mu kuma eh na ce musu ba komai dan Allah ka gaya mana wani ne maka wani abu yanzu ma yi maganin sa sai na gaya wa dan sannan ce to ka gani zuwa nan gurin ba shi da wani alheri karshe ma wanda ake suspecting din zai iya guduwa saboda haka ne zan fita can jaraka bakin kasuwa in ka samo shi sai mu hadu da kai a gurin mashin ya je bai samo shi ba duk inda muke tunanin yana zuwa muka je wanda daga karshe shi da kansa ya ce kai kansa da ya ji cewa ana neman sa duk mutanen sun faɗa ai har da malamuwa da ma an zo neman ka aka ce to DPO dai ya ce sai an yi belin sa aka nemo bara dai beli bara dai ce ba zai yi ba karshe dai ban sanya aka yi aka fitar da shi ba ni dai ce to yanzu ga tun da dai kun tabbata shi ne kuma da ya zo ya tabbatar cewa shi ya aiki su ne masu satan karafu su babballe karfen benci da gangan su bar katakon su tafi da shi su yi roba bola kawai da su je su sha wiwi Allah ya sauka to dai kai da ba a san ka da ɗabi'un shiririta ba in ka je gurin masu irin wannan abin sai ka ga ana maka kallon me ya faru yawa kai me ya kawo ka gurin me yasa za ka zo gun ba ai in wani ne maka sai ka gaya ma namiji me masa kaza kaza ce a to yanzu dai kawai kai ofisa barin jin ciraka kai sabe ɗinka in ka gan shi to in baka gan shi ba kuma dai ni ina waje sai ka zo mu tafi a dunkule dai shi mutumin kirki bayan zai yi rayuwa da daɗa a gidan duniya sannan kuma a hannu guda Allah zai sanya ƙaunansa a cikin zukatan hatta mutanen banza da za ka ga suna ganin girmansa saboda wannan wani abu ne kuma na ikon Allah Allah ne ya kaddara haka kuma hakan zai ci gaba da wakana kamar yadda su hausa suke faɗa na gari na kowa mungu kuma sai mai shi ko hannunka baya rubewa ka yanke ka ko ya za a yi dai ɗansu ne ba za su iya cewa faɗan su bane komin aika aikan da yake kamar yadda an taɓa yi mana sata din har yanzu za ka faɗi wane ne mu yi muka kama wani ya sha duka a gurin mutane ba zan zan manta ba wannan an take shi sosai to da nazo nan ma sai aka ce ga mashin din ka ku bi ya faɗi wanda suke tare da su muka je da muka je wani gida shi yana bayana wani kuma yana bayansa don saboda kar muna tafiya ya tiri ana rike da shi muka je gidan da ya faɗa ga gidan abokinsa ɓarawo da suke sa suke yawon sata da daddare nan gidan eh muka yi sallama mai gidan ya fito sai ya ce ai wannan ya jima baya nan ya jima baya nan ya ce ya shi kenan ce tunda ya su ka ji kai ka musu ƙarya ya jima baya nan kuma ɗan gidan da muka juya sai ya ce wallahi ƙarya suke ce to me yasa baka gaya musu ba gudu je tare da shi ce muke shi kuma ko da zuwa da aka biyo mu tare da shi muke kawai ya ke dawo gidan ne ko kuma sun boye shi a gidan sai to ba boye shi suka yi dai suka kai ne a hannu ba za ka kubuta mu kuma kai yanzu kai ne mai laifi to kaga wai mai laifi ne iyayensa suke cewa baya gida ga abokinsa kuma da suka yi laifin tare ce da aka biyo su ma aka fafaro su suka gudu har shi aka cin masa aka kama shi tare suke sun sani amma suka musa Allah suka ce su sam ya jima ma baya nan ya tafi neman kuɗi wannan shi yake kira mungu sai mai shi wa amma allazina amanu wa amilu salihati masu imani da suka yi ayyuka na kwarai Allah ce fa yuwaffihim ujurahum za a cika musu ladan su na aiki a gidan duniya a ranar lahira kuma su tarar da sakamako na dindindin sai Allah ya ce baya kaunan mutane a zalimai wal kafiruna kuma humu zalimuna Allah ya ce zalika na'am Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Zalika abin da ya sa muke muku wannan bayani na sakamakon mutanen banza su tarar da shi tun a duniya ma'ana kaman kaman somin tafi, sannan shi ma mutumin kirki ya fara ɗanɗana riban sakamakon ayyukansa na kwarai tun a nan duniya. Wannan abun yana faruwa ne na tuluhu alaika min al'ayati muna karanto su ne zuwa gare ka don ka karantar da duniya daga ayoyi wa zikirin hakim da kuma tunatarwa ƙayatacce bi ma'ana wanda yake cike da, da, da, da hikima. Inna matsala Isa, lalle misalin annabi Isa ɗan Maryam inda Allah a wurin Allah madaukakin sarki, ka matsali Adama, kamar misalin Adama ne, annabi Adam. Halaka min turabin Allah ya halice shi daga taɓo, sun maƙala lahu kun fayakun sannan muka ce da shi zamo ɗan Adam mai numfashi, sai kuma ya zamo ɗin. alhaqqu min rabbika wannan bayani ne na gaskiya daga wurin ubangijinka fala takum min almumtarin kada ka zama daga cikin mumtarina masu yin kokonto waɗannan ayoyi su suka rufe mana jawabai game da bayanin gidan imrana da kuma zuri'an gidan Allah madaukakin sarki ce zalika natluhu alayka wannan muna karantawa ne a gare ka min alayati na ayoyi ma'anan alkur'ani shine ka karanta ka yi tadabburin ma'anil aya wala gad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min muddakir ana buƙatan in ka karanta ka yi tadabburin ma'anonin ayoyi kana tunani ka yi tuntuntuni dan in ka duba zaka ga kamar yadda Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadisan yuftara a labarurruka da ake kawa ba komai ba ne face ka karanta ya zama maka ibra bi ma'ana ababen lura wanda zai sa ka yi tunani ka gyara naka ɗabi'u da halaye in an faɗi rukunin mutane masu aiki kaza sai aka ce ga fa ƙarshen su yadda abin ya kaya ba a nufin cewa ka karanta ka ce eh sun yi mummunan ƙarshe kawai ka wuce a sai ka yi tunani to fa a yanzu ma in mutum ya kamanta irin wannan irin abin da ya faru da su yaushe zai faru da waɗannan ne yanzu to wannan shine ma'anan karanta labarurruka na alkur'ani ko kuma ayoyin alkur'ani ka yi tunani in an ce ganan wani ya ci riba a rayuwa a dalilin abin da ya aikata mai kyau to sai ka yi tunanin kai ma fa in kai irin nasa irin abin da zai faru da kai kenan sai Allah ya ce inna masala Isa inda Allahi masu bauta wa Isa almasihu Allah ya ce ya kamata su gane misalin Isa in har za a ce Isa dan Allah ne to ai min babi aula wanda za a ce shi dan Allah ne shine wa annabi adam saboda ita wannan maryam waye an santa an san iyayenta da kakanninta shi yasa ma lokacin da ta zo da yaro aka ce me ya ukta haruna ma kana aboki mura sauyi ashe tana da uba ke wa ma kanat ummuki bagiya sannan mahaifiyanki ashe tana da uwa ke ita tana da uwa tana da uba sannan sai aka haifo ta ta samu reno da tarbiyya a masallacin al-aqsa kafin daga baya ta bayyana a matsayin mutuniyar kirki a ranar da ta fita abin da suka saba yi na gyaran jiki don yawanci za ka samu dama ba sa yin bandaki a wancan shekaru kuma ko nan da ba an yi wasu shekaru ba wasu masu yawa ba ko shekaru ɗari yawon bai kai ba ko sittin yawanci mutanen da suke gaba bayan gari ba sa yin bandaki haka ne ko to har yanzu ma akwai kaji ba sa yin bandaki ba wai ba sa yi bane saboda ba su da arzikin yin wasu za ka ga kofar ɗaki ma ba sa yi da windo za a yi gini a yi komai amma ba za a sa kyauran kofa ba da kyauran windo sai da saka labule kawai a shiga ko ko da za su tafi ango haka za su bar gurin kofar gida dai za a mata kofa amma zancen ɗaki ko windo wallahi labule suke saka kuma har a damban din a yanzu haka ne kar ka zo kawai wani ƙauye a damban ba wai ba su da shi bane ɗabi'ansu ne su haka to su ma a wancan shekaru ba sa yin bandaki ko wanka mace za ta yi sai dai ta fita sai dai ba za ta je ita kaɗai ba ne za su fita haka nan a kwamba to in an je sai a taru a gode kuma a yi wankan a fili kowa yana kallon kowa to ita maryamu saboda kunya da Allah madaukakin sarki ya saka mata za a fita tare a tawaga amma ba ta shiga cikin su ta zama ana wannan cakudaidaniyan bayyana tsareci yayin biyan bukatar tsuguno ko kuma wanka kamar yadda dai annabi Musa alaihi salatu wasalam shi ma haka ta faru da shi to ba sa yin irin bandakayya a cikin gari kamar yadda mu muke yi ta yi saboda wadatan yalwan fili da sauransu wannan Allah ne masani amma dai a ɗabi'ansu haka suke annan Maryamu ta dawo da ɗa sai suka fara complain din ya aka yi kika zo da ɗa ya mutu ya dawo wanda wannan yana nuna cewa sun san cewa gidansu sakakakkun mutane ne to in har za a yi mamakin yadda aka yi Isa ya fito a jikin Maryam har a sanadiyan haka ake cewa shi ɗan Allah ne. Allah ce, To, in za ku yi mamakin ya kamata ku yi mamakin Adamu, saboda shi Adamu ba shi da uwa kuma ba shi da family. Asali ma a cikinsa ne wasu family suka fito, duk wasu iyalai a cikin annabi Adamu suka fito. To, me yasa ake mamakin Isa wanda an san generation na iyayen mahaifiyarsa, duka an san su maza da mata, ɓangaren uwarta da ɓangaren uwan an sani. Shi kuma annabi Adam ba a san kowa nasa ba. Allah ɗin ne ya halicce shi ba shi da uwa ba shi da uba to kamata a yi mamakin ya haka ya samar da shi in ma za a kira wani ɗan Allah kamata ya ce annabi Adamu ne ɗan Allah ba, ba, annabi Isa ba to amma ba su da tunani sai aka nasabta zama wanda ɗin wa annabi suka nasabta zama wandan ga annabi Isa ɗan Maryam wanda kuma kuskure ne abu na biyu game da wannan inda masala isa inda Allah ka masali adam ka tambayi hafizan alkur'ani za su gaya maka an ambaci annabi adam ne tun daga farkon alkur'ani in ka dauko fatiha suratul baqara zuwa min aljinnati wan nas zaka tarar an annabi an ambaci annabi adam sau 25 sau na sau 25 sannan ka je ka dauko daga fatiha har zuwa min aljinnati wan nas an ambaci isa sau ashirin da biyar kowannen su daidai da daidai aka ambace shi a cikin alkur'ani don haka sai ya gaskata mana inna masala isa inda Allahi ka masali adam wuri ashirin da biyar din har da wannan an halicci adamu daga turbaya Allah ya ce a khalaqahu min turabi Allah ne ya kwaba yumbu sai ya halicce shi wanda da malamai suke lissafa yumbu din suka ce kowane kala na yumbu haka Allah ya hada ya halicce shi da butuwa ne da mai tsakuwa ne da mai taɓo ne kowane iri da fara ne da ja ne da baka haka Allah ya caɓa ya halicci annabi Adam da shi shi ya sa zuri'ansa ya saka kasance kala-kala akwai masu ƙarsan jiki to su ne ta yi gurin tsakuwa-tsakuwa akwai masu butuwa-butuwa ma'ana masu raba-raba ba taɓa su ba suna shirin faduwa suna ga janibin butuwa ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bada a kalkal insani min ɗin akwai baƙaƙi kamar yadda wannan ƙasan bulassan ne take akwai baƙa tilip kaga wani kamar kalakito bakin a jikinsa Allah kamar ya shafa shuni kuma haka suke musamman irin mutanen kamarun sun fi mu baki baƙaƙe tilip haka za ka gansu baƙaƙen fata ne hakan fararen ne kana lissafi sai ka ga wasu jajaye kamar yadda wasu yan indiya ake ce musu red indian saboda su fatar su ja ne wasu kuma sai ka gansu wasu fari kamar an koda su irin mutanen italy da sauransu fararen fatan ne amma farin kamar a koɗe haka ne to yadda ƙasa ƙasa suke a duniya haka Allah ya hada ya jura ya halicci ƴaƴan annabi Adam wa bada kalkal insani min din thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin tsari ne na halittan Allah haka yaso ya halicci annabi Adam ta wannan tsarin da bai ga dama ba kawai cewa zai Adamu bayyana sai ya bayyano to malamai suka ce da halittan annabi Adam da jinkirin da Allah ya kafin ya busa masa rai da halittan duniya da duk abin da yake ciki Allah yana kwatanta mana ne rayuwa yadda za mu ke bin komai sannu a hankali. In ka ɗauko abu da faɗi sai ka sha wahala baka cimma burinka ba, amma ka ɗauko shi a daidai sai ka cimma burinka a daidai lokacin da baka sha wahala ba. Alhaƙu min rabbika wannan gaskiya ce daga wurin Ubangijinka falata kun min almumtarina kada ka zamo daga cikin masu shakka, bi ma'ana duk labarurruka da ake karantowa. inna Allah hastafa Adama wa Nuhan da duk bayanan da aka yi ta yi a baya duka da hujjoji da ake kawowa na wanda suka yi yunkurin kashe Annabi Isa dan Maryam har zuwa ƙarshe dukkanin wannan bayanai ne na gaskiya daga wurin Ubangijinka kai kar ka zama daga cikin masu yin shakka wannan duka sun faru da kuma sakamako da Allah madaukakin sarki ke badawa a sanadiyan ayyuka na kwarai ko kuma ayyuka bunana idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tashi a sabon babi na magana muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi Allah kuma ya fahimtar da mu kurakurai in sun gabata a ciki ya ba mu ikon gyara su akwai tambaya ko ƙarin bayani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم